من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادوا او ان سافيا تلتنين يو اكو قوات رمضان bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda kuma ya dace da uku ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya na ƙarshen aya ta ashirin cikin wannan sura mai albarka suratul waƙi'a muna kan ƙisoshin ko kuma bayani dangane da asabiƙun asabiƙun 'yan aljanna mafi ɗaukaka waɗanda su ne a matakin farko muna bayani dangane da ni'imomi da Allah musu tanadi sai lokaci ya ainihin cin mana saboda haka ina ga yau za mu sake tashi daga kan aya ta ashirin insha Allahu mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولحم خير مما يشترون وفاكهة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da magana dangane da ni'imomi da ya tanadin su a gidan aljanna dangane da asabiqun asabiqun jiya Allah mana bayani cewa asabiqun asabiqun ana samun su da yawa a cikin al'ummomi da suka gabace mu tun daga kan al'ummomin annabi adam har zuwa kan annabi isa annabawa dubbai da Allah ya turo wanda babu wanda ya san adadin sosai Allah subhanahu wa ta'ala akwai maganganun malamai dangane da shin an san yawan annabawa wasu malamai sukan ce annabawa da allah ya turo sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da hudu a lokuta daban-daban a zamunna daban-daban kuma a yankuna daban-daban a cikinsu akwai manzanni guda ɗari uku da ainihin goma sha uku wannan hadisin da ake ainihin kafa hujja da shi akwai maganganu akan shi a wurin malaman hadisi amma banda alkur'ani yake cewa shine ne minhum man qasasna alayka minhum man lam naqasasum alayk a cikin su akwai waɗanda mun baka labarin su akwai waɗanda ba mu baka labarin su ba annabawan da alkur'ani ya kawo labarin su ya kira sunan su wanda babu sabani akai annabawa ne guda 25 da ittifaqin malaman musulunci akwai waɗanda Allah ya kira sunan su a Qur'ani ya bada labarin su amma ba annabawa bane ba kamar zulkarnayin kamar nana maryam ire-iren waɗannan Allah ya ba da labarinsu amma ba annabawa ba ne ba kamar lukuman amma waɗanda kuma Allah ya ba da labarin wasu annabawa bai kira sunansu ba a ciki akwai kisan khidir da annabi musa cikin suratul kahf domin shi khidir bisa zance mafi inganci a wurin malaman musulunci annabi ne to Allah da ya wannan bayanin sai ya ce to za a samu sullatun min al-awwalina da yawa a cikin asabiquna sabiquna da yawa a cikin mutanen farko amma 'yan kaɗan ne a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an kwatanta da taron annabawa gaba ɗaya amma in za a ware kowa ya kawo nashi na manzan allah ya fiyewa sallallahu alaihi wasallam to sai ya faɗi cewa daga cikin ni'imomin da suke da shi suna kan waɗansu gadaje da aka musu ado da zinare ya ce suna ainihin kishingida a kai mutaƙabili na suna fuskantar juna akwai wildanin mukhalladuna yara ƙanana da ke shawagi a kansu suna ainihin raba musu abun sha a cikin kofuna sannan daga cikin ababen da suke sha daga ciki har ma da giya irin ta aljanna wacce ba ta sa ciwon kai ba ta sa buguwa sai ce wa faki hatin mimma ya takhayyarun akwai kuma kayan marmari irin wanda ransu yake so wanda suka zaɓa su za su zaɓi abin da suke so a kawo musu to sai ce wa lahami tsairin akwai kuma naman tsuntsaye a cikin gidan aljanna mimma yashtahun irin wanda ransu ke so duk wani tsuntsu da ka sani a nan duniya da wanda baka sani ba to a aljanna akwai naman shi yana nan kaman jamfa a jos in ji hausawa yanzu ka ɗauki misali kamar ɗawisu duk yadda kake son ɗawisu sai dai ka haƙura wala usman ko ba ka bane ba kowa ke ci ba galibi ado ma ake da shi saboda tsadan shi to amma a gidan aljanna za ka ci ɗawisu har sai ka gaji da ka yi sha'awan ɗawisu a ranka sai dai ka gan shi a gashe an kawo maka shi a plate idan kuma ka yi sha'awan soyayye ne a ranka sai dai ka ga an kawo soyayye haka aljanna yake kana sha'awar abu kawai sai dai a kawo maka ba za ka ce ba a je kasuwa a je a so a yi wane ne a yi aikin yankawa a yi aikin figa wajen figan ma da masu abin nan su cire maka wani abin da ina fata an gane su cire kayan ciki a ce ana so su dawo da shi wani ma ya cire cinya ko fuka-fuki duk dai a yi ta rikici wani ya ce ka sa min komai har da gashin ma ina so tun da dai kuɗi na ne to wala mi tsayirin akwai naman tsuntsaye min ma ya shi ta huna irin wanda ransu yake so sai ce wa horun iyin akwai kuma horun iyin wannan suna ne na matan aljanna suransu horun iyinun ba haushe na ce horul aini haka ake kiransu da hausa ko to allah sai ce waɗannan matan ka misalin lu'lu'il makanun misalinsu a wajen kyau kamar misalin lu'lu'u ne almakanun wanda yake cikin gidan shi wanda yake cikin ainihin kwasfan shi ba a buɗe shi ba galibi mutane suna jin sunan lulu ne kawai saboda tsadan shi ma ba kowa ke ganin shi ba shi daga cikin ruwa ake samun shi shi ba ana samun shi a ƙasa ba ne irin su zinare ana samun shi ne a cikin teku yana can ƙasan teku gaba ɗaya na ake shiga a ainihin ebo shi yasa wani mai baiti yake cewa ya kusul bahara man talaban la'ali duk wanda ke neman lu'ulu'u dole sai ya yi nitso ƙarƙashin teku akwai wasu tekuna waɗanda ruwansu yake da haske idan ka taɓa tafiya a cikin jirgin ruwa kamar bahar maliya za a nuna maka shi ka leƙa ka hango shi can amma ƙwalelanka ina fata an gane mun taɓa ganin shi muna tafiya a jirgin ruwa za a ce ma an kara son ganin lo'lo ga shi can in ka kalla kuma za ka hango shi yana da ban sha'awa yana da ban ƙaye to wannan lu'lu'un yanda yake da kyau to sai ce ka amsali kamar misali ne ba ba wai haka suke ba sun ma fi lu'ulu'un kyawu kisa ci ka amsali lu'ulu'ul makanun Allah cikin suratu ar-rahman wacce muka gama bara ya faɗi labarinsu yake cewa lam yatamis hunna insun qablahum wala jan ka annahunna al-yaqut wal marjan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan ina fata an gane sai ce dangane da 'yan aljanna ya ce hurun ne makasuratun fil khiyam ya yi ta magana dangane da ainihin kyawunsu to a nan allah sai ce jaza'an sakamako ne da za a ba su bima kanu ya amalu saboda ainihin abun da suka kasance suka aikata a nan gidan duniya me suka aikata sun yi imani da allah sun yi imani da manzannin Allah sun yi imani da littattafai sun yi imani da ranar lahira sun gaskata duk abin da annabawa suka zo musu da shi yi na yi bari na bari ba za ka samu wannan abin da ake faɗa na kayan daɗin aljanna ba fa har sai in ka bi Allah kuma har sai in ka saba wa zuciyanka dan ba abin da ke halaka da ɗan adam irin son rai ke sa hadisi ya tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabul hujja na ainihin ibn sayyidin nas wanda imamu nawawi ya kawo shi a cikin arba'una hadis arba'unan nawawiya annabi ce la yu'minu ahadukum me karshen hadisin ma yuhibbu li nafsihi ko da ka kawo la yuminu wannan hadisin za a kawo maka amma wancan ba haka bane la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya zamo san ran shi zai bi abin da nazo da shi shi ma na cikin arba'un hadis amma wancan an fi haddace shi saboda saboda ya fi sauyin je komanda to wannan hadisin kaga ya nuna cewa idan kana so ka samu waɗannan ni'imomi sai ya zamo kana saba wa ranka ke sami albusir yake cewa wa khalifin nafsa wa shaitana wa sihima wa in huma mahadaka nusa fatahimi a cikin alburda wa khalifin nafsa ka saba wa ainihin ranka ka saba wa rai wa shaitan ka kuma saba wa shaitan wa asihima karka musu da'a ka zamo mai sabo tsakaninka da su yace wa in huma mahadaka nusa ko da sun maka nasiha sun tantance nasiha mai kyau suka baka shawara fattahimi ka tuhumi wannan nasihar nasu galibi sharri ne duk shawaran da zuciyanka zai baka mafi yawanci sabon Allah ne mafi yawanci abin da shaidan zai raya maka are saba wa Allah ne to ya zama kullun zuciyanka kana ainihin mujahada kana kokari wajen saba wa abin da ranka ke so daga duk abin da yake da'a ne rai ba ta so haka Allah halicci zuciyar na adam in dai abu aikin da'a ne sai ga yana da wahala amma idan abu sabo ne kuma sai ka ga ainihin rai yana son aikata shi ba abin da zai sa ka ki sai ka saba wa rai ba abin da zai sa kuma ka aikata aikin da'a sai ka saba wa ranka to sai Allah ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne da za a ba su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a nan gidan duniya suna kula da sallan farilla suna kula da nafilfili suna sada zumunci ba sa annamimanci ba sa gulma ba sa munafunci ba sa zuwa wurin bokaye sun rike Allah sun rike tauhidi sun rike qur'ani to duk wanda ya wannan jaza'an bima kanu ya'malun zai samu kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama Allah ya samu na ciki sai Allah ya ce ni لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما la yasma'una fiha laghwan Allah ce a cikin gidan aljanna su yan aljannan nan ba za su ji lagau ba lagau shine duk wani maganan banza duk wani maganan da bai dace ba a gidan aljanna babu gulma ina fata an gane kaga gulma ai lagau ne a gidan aljanna babu ashariya shine la yasma'una fiha lagau ba wanda zai zage ka ba wanda zai ma gatse ko gatsali ko bakar magana babu ko shagube duka allagau ne wannan wala ta'siman sannan a cikin gidan aljanna ba za su ji wani magana wanda yake dauke da sabon Allah ba duk abu in sabon Allah ne a cikin gidan aljanna ba za ka ji shi ba babu yan nanaye a gidan aljanna duk da dai su su komanda sun kore su a gombe Allah ya saka da alkhairi la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima ba za su ji wata maganar banza a gidan aljanna ba ba kuma za su ji wani maganan da ke dauke da sabon Allah ba duk magana in dai sabon Allah ne to a gidan aljanna babu ita ko waka kake son ji a gidan aljanna he dai waka mai daɗi ina fata an gane dan duk waka wacce yake alkhairi ne a cikin ta ya halatta yi ke sa ga yara ake koya musu waka islamiya su yi wa annabi waka su yi wa qur'ani waka su yi wa tauhidi waka wannan duk ya halatta amma waka na zambo irin su rara su ta cin mutuncin mutane wallahi haramun ne ina fata an gane kuma ire-iren waɗannan suna alata wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun sufa mawaka kisa ka shi ma da alifin da lamu wa shu'ara'u mawaka sanannun nan yattabi'uhumul gawun ba wanda ke bin su in ba wawaye ba haka qur'ani yace duk wanda ka ga yana kaunan su rarara to dama wawa ne da nasin qur'ani haka Allah ya kira shi don waƙar shi gaba ɗaya cin mutuncin mutane ne ba mai mutuncin da ba zai iya cin mutuncin shi ba shi kuma hanyar samun kuɗin shi kenan to irin wannan ran tashin kiyama za ka tashi a cikin bala'i duk wanda ka ci mutuncin shi fa sai Allah ya tambaye ka shi yasa nake gaya mutane nake cewa idan waɗansu mutane suna faɗa su biyu sai ɗayan ya zamo gwaninka ne sai ka zo ka shiga faɗan ka ci mutuncin ɗayan a waƙa ko a rubutu a social media wallahi ran tashin kiyama sai Allah ya tambaye ka ina fata an gane saboda me ba abin da ya maka bai zage ka ba bai zagi ubanka ba bai zagi babarka ba ina ruwanka in ya zagi gwaninka gwaninka ne zai rama kisa duk waɗanda ake biyan su suna kare waɗansu ko 'yan siyasa ne ko masu mulki ne ko malamai ne har da malamai yanzu kaga wani ya zo yana cin mutuncin wani malami saboda malamin na faɗa da malamin shi billahi allazi la ilaha illa huwa ran tashin kiyama sai an tambaye ka dan me ka ci mutuncin shi ai malami na zaga waye saka ai ba da kai ake faɗan ba mu san wannan abin da kyau abin da ya halatta shine raddi na ilimi ya faɗa abu ba daidai bane ka masa raddi ya halatta amma cin mutunci ka shiga cikin shaksiyar shi personality na shi wannan haramun ne shi yasa kungiyoyin addini suna neman su zama kamar na siyasa waɗancan su ci mutuncin waɗannan waɗannan ma su ci mutuncin waɗannan dukaran tashin kiyama kowa sai yayi bayani dan ba wanda Allah yake wa aiki kowa son ran shi yake wa aiki da malamin shi da kungiyar shi da son zuciyarsu amma ba wa musulunci ake wa aiki ba kowace kungiya ce kuma idan na ce kowanne kun gane kowace ko bi ma'ana kowace to shi yasa allagau da attasim duk abin da harshe zai furta wanda Allah baya so ina fata an gane to a cikin gidan aljanna babu wannan abu Allah sai ya ce illa ƙilan salaman salama ba abin da za su ji ba abin da kunnen su zai ji sai dai kawai su ji ana cewa aminci aminci aminci menene salaman salaman shine Allah faɗa cikin suratu Yunus yace innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين yace lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ya hadihi wa rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su da imanin da suka yi da wannan imanin nasu Allah sai dinga shiryar da su duk abin da suke Allah zai na musu jagoranci yana ɗora su akan daidai kuma yana musu taufiki yana taimakon su yana ba su nasara inna lanansuru rusuluna wallazina amanu lallai mu za mu taimaki manzanninmu da masu imani to sai Allah yake cewa waɗannan mutanen Allah zai dinga shirye da su bi imanihim yace tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im za su shiga gidan aljanna su zauna su rayu aljannan da koramuna gudana ta karkashinta yace da'awahum fiha subhanaka allahumma da'awan da za su dinga a gidan kiran da zaka ji suna yi a gidan aljanna shine subhanaka allahumma tasbihi suna gode wa Allah suna tsarkake Allah yace wa tahiyyatuhum fiha salamun gaisuwa kuma tsakaninsu da juna shine salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ka san wajen sallama galibi zaka ji ana kuskure ka ji mutane salamu alaikum wannan hausa kai ba larabci ba ina fata an gane ƙa'ida ko ka ce assalamu alaikum shi ne sallaman da Allah zai baka lada goma mu gyara wannan abu assalamu alaikum duk wanda ya faɗi wannan annabi ce za a rubuta mishi lada goma idan kuma kai ma ka amsa ka ce wa salam kai ma za a baka lada goma idan kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi za a baka lada ashirin in ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi kai ma lada ashirin idan kuma aka ƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin idan ka amsa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ma lada talatin ina fata an gane to amma sai an faɗi abin daidai assalamu alaikum mafi yawanci bahaushe yana kuskure wajen wannan abun saboda shi komai siya mai da shi hausa ina fata an gane to ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum ya halatta salamun alaikum amma a sallah bai halatta ka ce salamun alaikum ba wajen sallama idan assalamu alaikum amma wurin gaisuwa ko wurin sallama ya halatta ka yi amfani da ɗaya daga cikin biyun nan ko assalamu alaikum ko salamun alaikum ina fata an gane amma a wurin sallama a sallah guda ɗaya ne kawai shine assalamu alaikum wa rahmatullah to Allah sai ce illa ƙilan salaman salama wannan gaisuwa ce irin ta yan aljanna lokacin da aka gama halittar annabi adam alaihi salatu wassalam da aka halicce shi lokacin shi kadai ne ba kowa ba ma halicina na hawa ba tukunna ana busa masa rai abin da ya fara sai ya atishawa ina fata an gane da ya atishawa sai Allah ya kimtsa masa ilhama kamar wahayi Allah ya mishi kawai sai ya furta alhamdulillah ina fata an gane sai Allah ya ce da shi ga can taron mala'iku ka je ka gaishe su abinda za ka gaishe su da shi da abinda za su amsa maka da shi to shi ne gaisuwanka da 'ya'yanka har zuwa tashin kiyama a lokacin bai san me zai faɗa ba kawai an ce ga su can mala'iku suna zazzaune ka je ka gaishe su abinda in ka je ka furta da abinda za su amsa maka da shi shine gaisuwanka da kai da mutanenka da 'ya'yanka da jikoki a tashin kiyama annabi adam kawai sai kama hanya da umarnin ubangiji kafin ya karisa wurin allah masa ilhaman abin da zai faɗa ya sa masa kawai a harshen shi yana zuwa ya ce assalamu alaikum ya suka ce wa alaikum assalam ina fata an gane to wannan shine gaisuwan musulmi shine gaisuwan aljanu musulmi shine gaisuwan mala'iku to mutum ya zo ce maka excuse me kuma musulmi wala karka amsa mishi wallahi dan yahudanci ne wannan abu kaga musulmi dan wanka ba excuse me saboda shi dan boko ne sakare ko kallon shi ma bai halatta kai ba kun gano na abin da kyau dan akwai waɗanda su sun sha boko sun koshi suna gyatsan boko sai su ɗauka komai na bature shi ne daidai wayar kuma a ƙasan turawan ana ta musulunta a duk duniya babu inda ake shiga musulunci kamar amurka da europe a yanzu haka duk duniya babu inda ake musulunta kamar kasan turawa kai kuma musuluncin ne yanzu ba ka so kun fanci wani abin da kyau hakanan kuma gafaran ku dai masu gida wannan gargajiya ne ya kamata an wuce wannan abu ko kuma akwai kwankwan ina fata an gane duka waɗannan abubuwan mu gyara su akwai wanda kuma gyaran murya zai yi musamman mazaje sun fi wannan abin ga bos ya dawo kowa ya shirya ya fi karfin ya sallama kawai sai ya gyara muna an gane ko duk a rikice to abin da ya kamata shine wannan cewa fa kai amincin Allah ya tabbata a kanku dan Allah ko abin da fi wannan abu da excuse me da kwankwan da gafaran ku da gyaran murya akwai addu'a a ciki babu amma assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku kai ga albarka ya sauka a gida ina fata an gane aljanu sun gudu a gidan da munafukai ina fata an gane da alkhairi sai dinga sauka saboda ana neman aminci a wurin Allah to lalle mu gyara wannan abun ita ce gaisuwan musulmai da Allah ya sunnanta mana ita ce gaisuwa kuma ta yan aljanna shi yasa hatta ainihin annabi Isa alaihi salam Yesu almasihu abin da ya tabbata a cikin bible shine sallama ina fata an gane shine sallama irin ta musulunci ba sa so a kawo wannan ayan domin shi sa ka ga a coci zai wala ga fasto ya dauki bible yana karanta shi daga farko zuwa karshe a ce jiya mun tsaya a sura kaza aya kaza za a ci gaba ba sa yi yadda muke wa qur'ani a dauko tun daga bakara hannasi coci ba sa wannan abu saboda me akwai abin da ba a so ku ji kullum zai zaɓi yadda zai karanta ne idan ya yi surutun awa biyu sai ya karanta muku aya biyu cikin minti biyar hisa gaba ɗaya kawai surutu ne da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da labaru da sharrace-sharrace ma duka ina fata an gane amma a buɗe bible a karanta Allah ba su isa ba in dai fasto zai karanta bible daga farko har ƙarshe a fara shi wallahi sai an musulunta a coci dan za a ji to wannan abin a irin na musulmai ne to wannan gun ne ba a so a ji kun gane wannan abin da kyau to shi yasa wannan gaisuwa ita ce gaisuwa a kowane addini a addinin yahudanci a addinin kiristanci a addinin musulunci gaisuwan mala'iku gaisuwan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah illa qilan salaman salama sai Allah ya ce wa ashabul yamin ma ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة na'am a ɗazu da muka karanta wa lahmi tsairin mai ma sahuna a cewan gida aljanna akwai naman tsuntsaye irin wanda kuke bukata irin wanda suke bukata sayyidina abubakar as-siddiq ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da aka ce wa lahmi tsairin mai ma sahuna din nan wani irin tsuntsu ne wannan sai annabi ya ce girman shi kamar tozon raƙumi shi wannan tsuntsun sannan kuma abin da yake ci shine furanni da flowers da ke cikin gidan aljanna shine abincin shi sai sai da abubakar ya ce allah sa mu ci wannan tsuntsun annabi ya ce ai tabbas kai kan kana cikin masu ci ina fata an gane ya ce kar ma ka yi kokonto tabbas kana cikin wanda za su ci wannan naman tsuntsun sai jina abubakar kenan yasa a yau duk wanda ka ji ya zo yana maganan abubakar ya yi kaza umar ya yi kaza to ka tashi ka bar mishi wurin inda ba za ka iya mukabala da shi ba ina dan shaidani ne kun fahimci wannan abin da kyau waɗannan mutanen yan aljanna ne da nassin qur'ani da nassin hadisi ko mu ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa da yace ya gafarta abubakar da umar da usman da aliyu yanzu kai ne ka gano cewa suna da wani laifin da allah bai gano ba ban gane ko kun gane ba kaga akwai lalle karancin lissafi a ciki to Allah sai ce wa ashabul yamini sannan gaba na biyu kuma labarin ma'abota dama ma ashabul yamin su wane ne ma'abota dama ya labarin su yake wani hali za su shiga ranar gobe kiyama sai Allah ce fi sidirin za a shigar da su aljanna wacce a cikin wannan aljanna akwai sidirin ainihin bishiyan magarya wa taba ganin magarya ana wala su ka san magarya ko wala aminu ka san magarya to akwai bishiyan magarya gidan aljanna to ita magarya matsalarta tana da kaya yana fata an gane bishiyan magarya akwai kaya yadda ka san aduwa to sai Allah ce mahdud amma ita magaryan aljanna an dakushe kayar ta babu ita yawa daɗin cira babu kaya magarin gidan aljanna babu kaya a cikinta shine makhdud yace wa talhin akwai kuma ayaba mamdud wanda yake wani akan wani wanda yake kaman dodo kaga wani akan wani haka ayaban aljanna yake ka san ko wani gari ka je kaga ayaban su idan ka kwatanta da naku sai ga sun sha bamban to ina ga ayaban aljanna kuma yanzu ka samu ayaban da aka shuka a nan da ayaban da aka shuka a mambila ko a kalaba mala isa ya ayaban kalaba take ne sai ga ba kalansu ɗaya ba ba ma daɗinsu ɗaya ba to a duniya ma kenan balle ka samu ayaban wata ƙasa kuma sai ga tafi ta ƙasar kuma daɗi to ayaban aljanna kan ba magana in ka ci ƙwaya ɗaya ila sai kunnen ka ya yanke saboda daɗi wa talihin akwai ayaba a gidan aljanna mandudan wanda yake wani akan wani wa zullin akwai wani irin inuwa mamduda inuwa ce mai tsayi wacce take kullum kusan ƙara tsayi take to wannan inuwan gidan aljannan ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da inuwan gidan aljanna annabi yake cewa kamar da tabbata a cikin sahih bukhari da ainihin muslim annabi ya ba da labari yake cewa inuwan gidan aljanna akwai wata irin bishiya wanda ke tsayin inuwanta za a samu arrakib wanda zai hau kan doki ya su kwana a kan dokin nan a guje sai ya yi gudun shekara 500 kafin ya cimma ƙarshen inuwa tafiyan shekara 500 shi yasa ko da turare ne a gidan aljanna idan aka fesa shi to kamshinsa yana tafiya shekara 500 turaren gidan aljanna kenan ka sa akwai turaren da in aka saka idan mutum ya bita nan sai ka ji kamshin turaren aka ne ko to ina ga kuma na gidan aljanna ka ga mitas daga nan zuwa can akwai nisa to na gidan aljanna tafiyan shekaru ne kamshinsa to Allah sai yake cewa wa zullin akwai wata irin inuwa mamdud wacce take da tsayi wa ma'in akwai wani irin ruwa maskuba wanda yake gudana shi na Allah faɗa cikin suratu Muhammad ko suratul kitab yace fiha anharun min ma'in ghairi asini a cikin aljanna akwai wani irin ruwa wanda yake ruwan baya lalacewa ka san idan ruwa ya jima a ajiye sai ga ya fara ainihin zartsi idan a kwano ne in ma a roba ne in ma a drum ne sai ya fara tsatsa ina fata an gane to irin wannan ruwan da ke gidan aljannan shi duk yadda za a ajiye shi ba zai lalace ba to Allah ce ruwa ne kuma scuba wanda yake gudana baya tsayawa kamar in ka taba zuwa yankari aka kullum ruwan gudu yake ko kuma in ka je abin nan wannan dutsen da ke jos inda ake ebo ruwan swan to duk ruwan da kullum yana tafiya ya fi lafiya da ruwan da ke tsaye wuri daya to sai ce wa faki hatin akwai kuma kayan marmari kasiratin mai yawa ba za masu lissafu ba duk wani kayan marmarin da ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka taba gani da wanda ka taba ji to wanda baka ji ba baka gani ba sun fi yawa yasa aka ce kasiratin la maqtu'atin kayan marmarin gidan aljanna ba sa yankewa wala mamnu'atin ko ba a hanawa ka san anan gidan duniya duk yadda kake son wani abu sai ya yanke a ce babu shi sada ba lokacin shi bane ba ka je kasuwa a ce maka babu ka gama yawon ka duk gari ba inda zaka same shi haka ne ko ba haka ba akwai lokacin da ko kwaɗayin mangoro zai kashe ka sai dai ka mutu ba inda zaka same shi ina fata an gane ko kwaɗayin mangoro kake ji wani bawan Allah wai ya buga min waya matarsa ta ce tana son mangoro kuma duk gomben nan ba mangoro ba inda bai je ba ya za a yi na ce ka bata hakuri ko ka bata kudin ta nemo saboda ba lokacin shi ba ne ba inda za a same shi kusa ana shiga irin wannan yanayin ko to a aljanna babu irin wannan la maqtu a cin baya yankewa kai hasali ma fa duk wani kayan marmari na gidan aljanna idan ka tsinka kana cire shi wani ne zai fito shaka tsarin shi yake kana tsinkan mangoro ya ga wani mangoron ya fito kaga tabbacin la maqdu'atin kenan ba zai yanke ba wala mamnu'atin kuma ba a hana ka akwai lokacin da kuma bai yanke ba amma an hana ka ko ko baka da kudin saya haka an hana ka kenan na cirar hanawa kenan ko ko kuma yayi tsada to aljanna babu wannan abun shine la maqdu'atin wala mamnu'atin ba zai yanke ba ba kuma za a hana ka ba wa furushin malam ka karanta wannan na'am
wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقل- وثلة من الآخرين na'am Allah ce wa furushin akwai kuma mata a gidan aljanna marfu'a madaukaka wasu malamai sun fassara furush da cewa ainihin gadaji marfu'atin madaukaka wasu malamai suka fassara shi da furush ana nufin matan da ke gidan aljanna masu zama akan gadajen ake nufi an kira gado amma ana nufin ainihin matan kuma ya fi dace da siyakin ayan domin Allah sai ce inna an sha'ana hunna lalle mun kera su mun kera halittarsu in sha'an matukar kerawa ke ce faja'alna hunna abakaran mun sanya su kuma gaba ɗayan su budurwai ne kaga daga ji ka san furush din nan mata ake nufi malamai suka ce in ka kalli siyakin ayan lalle masu fassara furush da gado a fassara shi da abin da ke kan gadon yafi Allah sai ce furushin akwai mata a gidan aljanna marfu'atun madaukaka daukaka na daraja daukaka na kyawu idan matan aljanna ta leko duniya sai ta kashe hasken rana saboda kyawu ina fata an gane kuma duk maganan fa da ake na kyan matan gidan aljanna haka ke ma za ki samu wannan kyawun idan kin shiga kar ki dauka su kaɗai ne banda ki har wasu malamai suka ce ma matan yawwa ke ma kina ciki an gane ko duk kyawun da hurul ini ke da shi haka ke ma za ki tashi da wannan kyawun ba a shiga aljanna ma haka ai bai ma dace ba yi dole akwai gyare-gyare da fanalbitin duka za a yi da alamin da juyan bakin mai ba abinda ba za a yi ba wanda allah ne zai da kanshi an gane ko shi yasa wata tsohuwa kamar da zo cikin adabul mufrad na imamul bukhari ta zo ta ce wa annabi mata addu'a ta shiga aljanna ya ce ba ina tsohuwa ina gidan aljanna kuma baiwar allah hankalin ta tashi an ce tsofi ba za su shiga aljanna ba shi ne ta shiga gidan annabi take gaya muna na aisha ita fa annabi ya ce ba za ta shiga aljanna ba annabi ce abinda nake nufi ba za ki shiga da wannan siffan ba ba ki dace da sai an gyara ki tukunna allah ce inna an sha'ana hunna in sha'an sai an sake miki sabon halitta ke din ce dai amma za a canja halittanki har wasu malamai suka ce da matan da ke zaune a aljanna a yanzu haka suna jira da matan da za su je daga nan duniya su masu shiga wa ya fi wani daraja wasu malamai suka ce a waɗancan sun fi don su ba su taɓa saɓon Allah ba daidai da ƙwayan zarra ba su taɓa saɓa wa Allah ba wannan kaɗai a ishe su daraja wasu malamai suka ce a'a ai wanda ya zo gidan duniya ya ga jarrabawa kala-kala ya ga buhari ya ga tinubu an gane ku sannan kuma duk da haka ya bi Allah sau da kafa ga 'yan wasan kwaikwayo ga makaɗa ga tsiya ga sharri kala-kala amma ya haƙuri ya bi Allah da talauci da bala'i da masifa bai kafirce wa Allah ba bai koma shirka ba ya kamata a saka mishi don an jarrabe shi inda ya ci jarrabawan to darajar shi aljanna fi wanda bai ci jarrabawa ba ina fata an gane suka ce kamar mutumin da bai bai yi karatu ba ɗau certificate a bashi kyauta da wanda ya je makaranta ya sha wahala zuwa makaranta wahala dawowa wahala malami ya ɓata maka rai ga test ga exam ga wane ne duk har ka samu ka gama a ya kamata a saka maka ina fata an gane shi yasa da wanda ya sha wahalan karatu a JSU ko a Bayero ko a Maiduguri da wanda ya je Ingila ya karatu a cikin ni'ima da daɗi wa kamata fi saurin ɗauka aiki misali inda adalci za a yi wannan wanda ya sha wahalan wallahi don wannan an kashe miliyoyi dama akwai su shi ba nema yake ba amma kasan mu ba haka abin yake ba kusan mu najeriya idan duniya ta gabar sai mu yamma a duk duniya fa misali in ka kalli abin da ke faruwa yanzu a najeriya a can shugaban senate shine falon batiri a najeriya shine mai daraja ta uku daga shugaban kasa sai mataimakin shi sai shugaban sanatoci sai shugaban reps sai alkalin alkalai su su biyar ne dama inda yau za a ce shugaban kasa ya mutu mataimakin shi ne shugaban kasa a ce su mutu duka biyu lokaci daya ba fa addu'a nake ba labari nake bayarwa yawwa shugaban sai shi zai zama shugaban kasa na wata shida kafin a yi zaɓe a ce su uku duka su mutu a lokaci daya jirgi ya faɗo da su za su je ziyara to wanda zai zama shugaban kasa shine tajiddi don shine na hudu to a ce duka sun hudun nan sun hau jirgi su fado to shugaban alkali na alkali shi zai zama shugaban kasa kafin a sake zabe to waɗannan biyar ɗin da za su mutu gaba ɗaya sai a sake lale ina fata an gane a zaɓo masu imani da tausayi kamar da yake a cikin labari an gane ko to a ce mai daraja ta uku a ce a samu kwalik din shi sanata tana zargin shi da lalata ban gane ko kun gane ba sanata ce yar uwan shi take zargin cewa suna yawan fada da shi a majalisa idan ka ga mace tana mutum karan tsaye to akwai na ba kasa duk waɗanda suka san halayyar mata yadda na tashi ke challenging din shi a majalisa sun ce akwai na ba kasa ba ta tsoron shi ba ta mutum tashi ta tashi su yi sa'insa a cikin senate aka ce dole aka wani abu to da abun ya kure ya kure ta fito ta ga 'yan jarida ya nemi lalata ne da ni to idan a wata ƙasa ce wallahi ba zai awa ɗaya shugaban sanar ba dole sai ya sauka yanzu ba mun cewa ya tabbata bane amma dole ya sauka a yi bincike kuma a samu independent committee su yi bincike ba 'yan wanshi sanatoci ba an gane wani abin da kyau amma a najeriya ba abin da zai faru kai ko ma ya fidda misali mai ake ce mishi ne sanarwa statement daga ofis ɗin shi na karyata abin bai yi ba har yau ya san ba abin da zai faru ƙasa ce ta mahaukata shi ne shugaban mahaukatan kuma to halin da muke ciki a ƙasar nan kenan sai da allah ya kiyaye to sai allah yake cewa faj'alnahunna abkaran mun sanya 'yan matan aljanna su zamo gaba ɗaya budurwai babu zawarawa a gina aljanna ina fata an gane ai mutuwan aure bala'i ne ina aure zai mutu a aljanna abkaran ne gina aljanna gaba ɗayansu sannan urban masu matuƙar ƙaunan mazajensu shine urban atraban duk kuma tsaran juna shekarunsu ɗaya ba wanda ya girme wani a gidan aljanna a aljanna kowa sa'an kowa ne da kai da babanka shekarun kuɗi a gidan aljanna ba wanda ya girmoyi amma za ka ce ina son ganin babana kuma a kawo shi ya ce ina son ganin ɗana a kawo shi haka allah halicci 'yan aljanna duk shekarunsu ɗaya amma kowa ya san darajan kowa ka san akwai annabawa akwai sahabbai akwai iyayenka akwai kakanninka wannan girman yana nan an gane ko amma wajen shekaru za a tashi ne kowa shekaru a taraban haka matan gidan aljanna masu ke balle ki ce ana girme ki karki min rashin kunya duk shekarun ku amma aljanna ma babu wannan abin balle a rashin kunya din shine urban masu matukar kaunan mazajen su su matan aljanna suna son mazajen su fiye da komai a duniya ke sa a yanzu haka idan mutum dan aljanna ne idan yana nan duniya yana da aure matarsa ta masa tsaki ko ta murguda baki ko ta yi magana ta ciki-ciki ka san wannan ya fi haushi ba ka ji me aka ce ba kuma ba za ka ji ba me cika ce ban ce komi ba kuma mutafakun alaiki to idan kika yi wannan sai matan aljanna ta kalle ki ita ma ta dan gaya miki bakar magana ta ce ya ma kusa barin wurin ke taho wurinmu gwanda ke lallaba shi an gane ko to sai dai kuma a gidan aljanna matan da ka aura a nan idan ta riga ka mutuwa ita ce matanka a gidan aljanna idan kuma ka riga ta mutuwa sai ya zanto ba ta aure ba har ta rasu still kai ne mijinta a gidan aljanna wato mijinki na ƙarshe a aljanna shine mijinki mijinki na ƙarshe a duniya idan kin taba aure sau goma Allah ya kiyaye wata ta ce mu auren ta takwas na ce Allah shirye ki kuma tana faɗa da confidence aure na takwas kamar kamar na fila raka a takwas to to miji na takwas ɗin nan shine mijinta gidan aljanna in ta shiga da wuri kenan Allah kiyaye don wacce ta aure takwas akwai matsala to a takaice a gidan aljanna duk matan da take aljanna ba ta saba wa mijinta kowane irin sabawa babu shi ma mutumin kirki ne kuma shi ma ba azzalumi bane ba na akwai mazajen da azzalumai ne ina yawa a yi tuwo miyan kuka a gida ya zo teburin mai shayi ya zauna a masa indomi da kwai da shayi rabin madara biredi na kaza a haɗa komai ya take cikin shi ya sha fiye wata mai sanyi ya zo a ba shi abin shi ce shi yau wala baya jin daɗin jikin shi kaga wannan zalunci ne an gane ko cin abinci a waje yakan kama bisa larura amma kare zama kuma an gina shi akan zalunci an fahimci wani abin da kyau to a gina aljanna babu wannan uruban a turaba sai Allah ce li ashabil yamin an tanadi waɗannan matan ne dan ashabul yamin waɗanda za a ba su littafin sau da hannun dama sullatun min al-awwalina jama'a ne masu tarin yawa a cikin mutanen farko wa sullatun min al-akhirin haka jama'a ne masu tarin yawa cikin mutanen ƙarshe kaga bambanci da wancan na farko ko can sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin amma na ko sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin wannan ke nuna cewa a gidan aljanna mun fi kowa yawa al'umma annabi muhammad alaihi salatu wassalam sun fi kowa yawa a gidan aljanna shi yasa annabi da je isra'i ya ce an nuna mishi annabawa kowa da jama'an shi ya ga wani annabi mutum ɗaya ne yake bin shi a baya suna tafiya ka ya sha wahala wannan annabi shi har ya mutu mutum ɗaya ne musulunta kowa ya ƙi yadda ya yi wa'azin ya yi wa'azin an ce ƙarya yi ya ja aya ya ja hadisi ya yi jawabi ya yi rantsuwa allah ne aiko ni an ce ƙarya kake wani irin bala'i ne wannan an yi kafure fa kisa duk iskancin da za ka yi a yau wallahi an riga ka kama kara yanzu kale aka bar maka yadda ka sa an gama roron wake akwai masu zuwa kale ko to duk abin da muke a duniya wallahi kale muke ba za a yi ɗan iska a duniya da bi fir'auna ba in dai mai mulki ne duk iskancin ka fir'auna ma ya tafi sai dai jikokin shi aka bar mana ina fata an gane idan kuma kai ɗan iskan mai kuɗi ne an yi ƙaruna ya tafi duk iskancinka da kuɗinka ba za ka kai ƙaruna ba shi sa har yau ba a yi mai kuɗi kamar ƙaruna ba an ce akwai minsa musa ya fi kwa kuɗi a tarihin ɗan adam wannan turawa ne suka faɗa ba gaskiya ba ne ba duk da minsa musa musulmi ne musulmin ma baƙi ɗan afirka ɗan ƙasan mali an cewa a tarihin ɗan adam ba a yi wanda ya fi shi kuɗi ba sai sun ni kiyasin abin da ya mallaka ya ninninka abin da su bilge da su elon musk suke da shi to amma kuma abin da ƙur'ani ya gaya mana ƙaro na dai kan in dai kuɗi ne da sabon allah ya riga ka sai dai ai wani idan kuma kai mutumin kirki ne an yi annabawa sun tafi an yi sahabbai idan za ka mutu su riga sun shiga gabanka ba za ka taɓa kamo sahabi ba duk ibadanka to shi sa kawai ka daure ka bi Allah kalan da aka bar maka kalata mai kyau kai ma ka lallaba a kai ka aljanna ko da abolare a baka gida ko hero gana ko ba GRA ba ina fata an gane Allah samu dace sai Allah ya ce ni وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ashabu shimal sai kuma ashabu shimal waɗanda za a ba su littafi da hannun hagu allah ya tsare mu ma ashabu shimal menene labarin waɗannan ashabu shimal ɗin su wane ne za a ba su littafi a hannun hagu ya labarin su yake wani hali za su shiga allah ya ce fi samumin suna cikin wani irin iska mai tsananin zafi wata iska ce mai bala'in zafi tana huda duk wani ainihin kafan gashin mutum tana shiga kina samu shi- ainihin samu idan ka taba zuwa wuraren da ake zafi kama a ce arewacin najeriya zuwa cikin nijar ko nan na a ce ka je jihar yobe irin yankin su guru abin da ya gaba idan ana cikin irin watan april may wato zafin da ake ya wuce hankalin mutum balle a ce ka nausa zuwa agadas balla ce su libya balla ce irin kuwait irin india kasan duk zafin da ake a nigeria mu da irin nan sai ga temperature ba zai wuce 41 ko da biyu ba celsius wato an kai inna na hane kai 42 kowa na kuka kenan to amma an yi wani irin zafi a kuwait da india wanda temperature sai da ya kai 55 55 a irin wannan irin kasashen su kuwait da yake kasa ne na ni'ima babu talauci sai a ce an sa doka ba shiga ba fita kowa ya zauna a gida ya kunna ac don kowa gidan shi da ac to ko ba a ɗauke wuta ina fata an gane in baka da ac ma sai ka buga waya ac na lalace gwamnati ta kawo samu a nan nan a libya fa lokacin gaddafi yana mulki idan ka sai kwai kwai din nan da ake ci na kaza a kiras ka ajiye to akwai kwanakin da in yayi a wurin su ya expire ba a wurin mu ba amma ba duk kiras din kwai sai ga an rubuta expiring date ko a turai muna amerika sai a rubuta wai na ce a wannan anan kenan mu yan najeriya ba zai expire a wurinmu ba to irin wannan idan ya expire idan kai kaso da kudinka akwai lamban da za ka kira kwai ya expire gwamnati ta zo da canja min gwamnati sai a turo a ɗauki wannan kwan a kawo masu abu gwamnati ta yi asara yanzu ina fata an gane wannan ƙasar mutane ne fa mutane irinmu to idan ana irin wannan tsananin zafin sai a ce an saka doka ba shiga ba fita kowa ya zauna a gida ce malaminu ba ɗaukan karatu ka kunna ac da tv ka yi ta shan shayi da nama kana ci kuma ƙasar mutane wata abin yana da ban takaici ko nan nan ka je saudi arabia kwamanda ya ka ce mukan shugabannin mutane ne kuwa duk arzikin da allah ba su ya ba wa najeriya duk wata ƙasa a duniya ba abin da allah allah ya ba mu ma abin da bai ba su ba in ka ɗauki saudi arabia mai ne kawai arzikinsu amma ba su da ƙasar noma irin namu ba su da zinari ba su da abubuwan albarkatun ƙasa kala-kala amma suna da sarki salman muna da jagaba kaga an samu matsala allah sai ce fi samumin suna cikin wani irin iska mai tsananin zafi wa hamimin da kuma wani irin tafashashen ruwa idan 'yan wuta suna jin kishirwa za su roƙi allah ya allah muna jin kishirwa ya allah kawo mana ruwa kishirwa kamar zai kashe su Allah sai ce wa in ya sagi su yi gasu bi ma'in kalmuhul idan suka nemi taimakon a kawo musu ruwa a kawo musu agajin ruwan sha sai a kawo musu wani inin ruwa yadda ka san narkakken dalma kama a ce a tafasa man gyada yana asalin tafasan shi nan sai a kawo musu Allah ce ya juhu yana ƙona fiska da ka kawo shi kusa da fiska sai ka je fiskanka ya ƙone ka san akwai tiriri ko da tukunya ka buɗe idan ta gama daukan temperature ba za ka iya sa fiskan ba dole sai ya gama fita to idan ka ɗebo ruwan ka kawo kusa da fiska sai ya kona ma fiska Allah ce bi isa sharabu tur da irin wannan abun sha to shine wa hamim wani irin tafashashen ruwa za a dinga ba su wa zullin da wani irin inuwa min ya hamu na bakin hayaki wato hayaki ne baki irin shine inuwansu idan suka buƙaci inuwa zafi ya mana yawa a ce in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibun in taliku ila zullin bi thalathi shu'abin la zalilin wala yughni min Allah inna hatarmi wato za a ce gace inuwa ku je ku shiga ashe ba inuwa bane hayaki ne hayaki kuma mai duhu wato sun fito daga wutan za su je inuwa ashe can ma bala'i ne su ce a kawo ruwan sha a kawo idan suka sha sai ya tsitsinka hanjin cikinsu Allah ya kiyaye bala'in da ke wuta kuma shine Allah ce la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ba rayuwa ka san daɗin wahalan duniya shine akwai mutuwa kana mutuwa wahala ta ƙare inda yake musulmi ne kuma ɗan aljanna to amma can kuma duk bala'in da zama ba mutuwa mutuwan ma an kashe ta mun karanta jiya ko mutuwan ma za ta mutu to sai Allah ce fi samumi wa hamim wa zullin min yahamu labaridin babu sanyi wala karim babu kuma sassauci bala'i ne wani akan wani kaman ka ce Allah saboda me ake musu wannan azama yace innahum kanu qabla zalika mutrafin innahum lalle su yan wutan nan kanu sun kasance qabla zalika kafin wannan lokaci a rayuwarsu ta gidan duniya muturafina suna cikin ni'ima an ni'imta su an jiyar da su daɗi madadin su gode wa Allah ya suka saba wa Allah to shine sakamakon da ake musu a yau yasa annabi ya faɗa cikin hadisi yace al-mukthiruna humul muqilluna yawmal qiyamati waɗanda aka jiyar da su daɗi da yawa a duniya to su ne masu ainihin tashi da azaba ranar gobe kiyama waɗanda aka ba su da yawa su ake ba wa kaɗan ranar gobe kiyama kisa za ka yi mamaki kaga Allah ya mutum ni'ima na mulki ko ni'ima na dukiya amma yana sabon Allah wanda shi ya kamata ya fi kowa gode wa Allah shi ya kamata ya fi kowa yi wa Allah da'a amma a daidai lokacin kuma masu ni'ima da yawa kai ga suna saba wa Allah to idan mai ni'ima na sabon Allah kai talaka ina ruwanka zai zama nan wuta can wuta kenan ai tun da kai kan nan kana cikin talauci da bala'i to wallahi ka bi Allah ka huta domin in ka sha wahala a nan ka sha wahala ranar gobe kiyama aka sha daɗi ranar gobe kiyama Allah sa muna ciki Allah ce innahum kanu qabla zalika mutrafina sun kasance kafin yau suna ainihin cikin ni'ima suna cikin jin daɗi to saboda lokaci yayi ne ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga kissan waɗannan 'yan wuta ba mu so mu kwana a cikin 'yan wuta ba mun so mu ƙarisa amma Allah ya mana tsari da wuta Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya Allah ka shigar da mu aljanna dan rahamanka ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji ka ainihin kare mu ka kare mana imanin mu ka tsere mu ka tsere mana mutuncin mu ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi waɗanda suke da damuwa Allah ka yaye musu waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya ubangiji muna tawassuli da wannan ibada da muke ta azumi ya Allah muna da bukatu Allah ka sani Allah ka biya mana Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adayta tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja'a wa la manja minka illa ilayka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم